الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الظالمات عمر وعارض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين اللهم أعذنا من شر الأعداء وكيد الخائنين ومكر المرجلين وجور الظالمين وحسد الحاسدين ونفاذ المنافقين وشر العشراء وعتد المعتدين وحماة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
باب الأمر بالمعروف يا الأمم أن محمد صلى الله عليه وسلم يوم ترى أن تقف رمضان hijiran manzon Allah shekaru dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu. Yau yau alamin ko? Za mu shiga babi da zai mana bayani akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani da kuma hani ga wurin mummunan aiki wanda wajibi ne akan dukkan musulmi dama Allah ya ce kuntum khairu ummatin ko sai ce gaba للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هو فكان خير الله فالله يتدعى مو الأمم من ذن الله Allah ya fitar da mu ne don mu ce a yi kaza yana da kyau kaza yana da kyau kaza ba kyau kaza ba kyau shi ne umarni da aiki mai kyau. Da haka wannan bayani sai wani bayani kan maganan umarni kyawawan ayyuka da kuma hani gabarin munanan ayyuka. Domin Allah ya yi umarni kuma Allah ya yi hali. Allah ya rufe mu da bin umarni. Allah kuma ya rufe mu da barin hali.
Allah bajin Allah ya ce masa ne ya ce abin da ya zama a kanju shi ne da wasu samar ƙarni.
rayuwa wallahu Shi na Allah tabbat da gare shi.
a tattana abin kaji Ya ce Abul Qasimu Ilmuna Hadisi.
abdurrahman ibn Shi muhammad ne Abdurrahman Sabu Muhammad.
a tattana farisa Ya ce ba isa bin mardawi dan margawi Ilmuna Hadisi.
a tattana muhammad ibn babal Muhammad dan Fatalu Ilmuna Hadisi.
a tattana ali ibn asim Aliyu dan Asim ya mana hadisi,
talamizi Assalami
aba han- aba hanifatu shi ne ba baban rahimahullahu ta'ala Hanifa, yadda Allah ta ala su tabbata gare shi, an haya bin sa'id shi kuma ya ji daga Yahaya ɗan Sa'i, أنت تبالي لمن أذن قاتل shi kuma ya ji daga Ismail dan Haji, ألا ya ce, أنا عمر بن عبد العزيز ya ce Umar ɗan Abdulaziz, ana jikan man, ya ba zai ji Umar ne wannan. Eh, رضي الله تعالى عنه yadda Allah ta ala su tabbata gare shi, إن الله تعالى ya ce lallai Allah wanda muke sarki لا يعلم العامة بالعمل حاسة Allah baya yi wa jama'a gaba ɗaya azaba saboda aikin wasu ke bantattu. Ma'ana mutane kaɗan idan sun yi abu, to Allah ba zai yi ma sauran jama'a kudin goro a haɗa su gaba ɗaya a yi musu azaba ba saboda adalcin Ubangiji. Wani- ولكن إذا أظهر المعاصي فلم فلم يذكروا Amma idan sabon Allah ya zama ya bayyana amma mutanen kirki sauran jama'an gari ba su nuna kiyayya ko su nuna bacin rai da abin da ake aikatawa ba
فقد ذهب تحقق القوم جميعا to معقوبة kaji to azaba gaba ɗaya zai zama ya cancanci kowa da kowa wata abin da ke nufi a nan idan aka samu wasu suna aikata abin da ba kyau a gari suna yin abin da yake shari'a ya hana Allah ya hana manzon Allah ya hana suna aikatawa sai zama da manyan gari da malaman gari da masu dukiya na gari da samari na gari kowa ya kama baki ya yi shiru ba wanda ya tashi ya yi magana a kan abin da ake yi kowa ya ce a yin ruwana to idan azaba ya tashi zuwa za a yi kudin horari da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba gaba ɗaya Allah zai haɗa cikin azaba to kun ji jama'a yasa wajibi ne idan wasu na aikata abin da shari'a ya hana suka bayyana sabon Allah to wajibi ne jama'an gari gaba ɗaya a yi wuta in sun bari a rigima in ba su bari ba Allah ya gani kun nuna cewa ba ku ji daɗi ba to in Allah zai kawo azabar sai keɓance wanda kuka jawo bala'i sai faɗa a kan sai ƙari a kan amma wallahi wallahi wallahi kizan aka samu bayyanan fasadi a gari barna malamai kowa ya tsoke baki ya shiru wani bai so a zage shi an yi wata abin da ke dawo malamai ke nawo ta ce ni na zaman lafiya na ni ba ruwa na yanzu kana magana sai a zage ka so a zage ka mana a zage ka mana me yasa Allah za ka yi mu ai ba za ka je zaka yaro da shi ba da kuɗi na sa Allah ba shi kuɗi ba an ba shi zai yi ado da shi ba mai mulki ya sa Allah ba shi mulki shi ma ba an ba shi ne zai yi ado da shi ba haka nan yanzu kai ne gida ne zama wa'azin hawa hawa ne annabi ya ce man ra'a minkum munkaran bali da yiru ne da yanayi bali da salifa bali da salihi bali da salifa bali kalbihi sai ce wa zalika ababul iman hadisi kuma hadisi ne sahihi annabi ya kasa wa'azi hawa uku ne akwai abin da za ka iya hanawa da hannunka gidanka ne matanka ne ‘ya'yanka ne ko almajiranka ne ko yaran gidanka ne ko hannunka ne za su yi abin da ba kyau za ka iya hanawa ko ba za ka iya ba yanzu misali kamar da ake biya ta kunnan nan ya wuri mata su kira a sa kiran banza ya sunan kiran ma ya sunan kiran dizin gudu a zuwa cikin biya malam ka gama tawo tana rawa tana kada jikinta tana kada abin da bai kamata ba kuma matan aure da yan mata domin mace abin da yan shekara shi da ta yi ɗan ma haka za ta yi abin da yan shekara shi da ta aikata to da shekara a yi zaman zaman zama inda hali haka ita ma za ta yi mata gaba ɗayansu ka tarar shi ɗani domin annabi ya ce annisa umu habalatu shayadi mata su ne sarkunan shaidan ko inda shaidan ka zai kawo ya fito wurin mata yake bi to daga idan aza za a yi tsiya a gida kai ne gida kai ya kamata ka hana don kana da daman ka hana wani ga jirhu biye ne gaba yara muna yi na tambaya makaranta muna yi in mutum ya zaga a yi ma sai ga ya fi ne zai wuce a miki wani ta wata za a yi biki ne kamar kamar kamar kamar kamar zama makoki a'a dama jama'a waɗannan musulmai ne ko ba haka ba na tambaya jama'a waɗannan musulmai ne mun yi imani da Allah mun yi imani da nan Muhammadu mun da ta Qur'ani ji da kafin mu to sai mu duba cikin Qur'ani mu duba hadisan Annabi manzon Allah da yayi aure yayi haka yayi sahabbansa sun yi haka manyan tabi'ai sun yi haka tabi'u tabi'i sun yi haka mu dawo nan kusa kusa dala yanzu manyan mu da suka yi nan a zamanin sun yi wani abu dan shi ne lokacin su ne kai aure ko har ma ya kuma ina gobe tura sai ga mutum ya kira injiniya a dafa shayi irin wanda ake mutum gaba ɗaya nan kola da duk da kuma duka za a zuba a dafa a yi na kabiredi wani kuma da hali ya ga harshen ka ma za a dafa wani ya kai tsinkiya ne ko ya kai rago a yanka wani kuma sai nama saniya yana murna Allah ya ba shi karuwa haka duk wanda ya yi aure in za a kai amarya za a zo kofar gida an ka samu an ci gana ishiriniya to yanzu ba suna tambaya jama'a yanzu ba to kuna to ya an jima ba duk ma Allah ya taimake mu sai malamin jama'a Allah ya saka mu da alkhairi ba duk ya rike magana ishiriniya nan ba wallahi ga Allah zama taji da yaran mu na bayan nan sai su ji labari da shi to ba da adamu to rike yaran duk inda za a yi za a yi wani abu in dai an gaya mun za a ga tsoro kuma har yanzu ga sun sun kai shekarun su huta ma ba su huta ba. in ba dan kun sun rike wannan sunna ba da yanzu wallahi ba to kuna gani jama'a za mu zauna lafiya Allah ya ce kar a yi ka ce a yi kuma Allah nan ba mutum bane ba aljani bane ba ba mala'ika bane ba dabba bane lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا ahadu duk abin da Allah ya alƙawari in kana neman zaman lafiya da Allah ka ji duk abin da Allah ya alƙawarin a bari kana zaman lafiya ka bari to shi yana kuɗe gani zaman lafiya ya gagari masiba na yau daban na gobe daban da kenan yanzu masifan yanzu daban na an jima daban masifan gashi nan kullum sai dai an baka buɗe rediyo ba sai dai an baka buɗe talabijin ba sai muka san ambaliyar ruwa can gobara yanzu kwana na mai duguri ba an yi babban gobara ba ko ba haka bane to sabon Allah idan ya yawa a gari ko a ƙasa to zaman lafiya bai yi wa ƙasa Salim ya ce wanda yake da iko zai iya ana abun hanawa da hannu ya hana shi da gidajenmu. Dala jama'a cikin wannan waye da ikon gidansa. wanda ya iko kowa ya iko ba gwamnati ba in ka aure da yarka ko kanwarka ko yarka ta yi aure za a yi ciyar ka hana wallahi Allah ma zai gode maka amma yanzu muna tsoron mata daga zuwa magidanci abin takaici musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi Muhammad zai zo ya samu ana ciyan a kofin gidansa gidansa ne kofin gidansa ne amma sai sai sai fiye da ya wuce wai zai san damuwa ka haɗa ko da damuwa domin wallahi sai Allah ya tambaye ka kabari kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa dukkan kuma su kiwo ne in ji manzon Allah kuma kowanne sai an tambaye ka kiwon da aka baka matanka kiwon ka ne ƴaƴanka kiwon ka ne su za su yi abin da ba su ka hana su in ka hana ka tsira a wurin Allah amma ka ce kai ba ka san zaki za a zake ni ka kai annabi Muhammad ne da jama'a ba a zaki manzon Allah ba a zaki sabon manzon Allah ba a zaki waliyai yanzu mun yi wasu da wannan Allah ba ba zaki su ba ba zaki su jama'a ka faɗa ka kula da haƙƙin sarrafiku amma kana ne wani umar da ba ita ka faɗa wanda ya gana mai imani ka kafuta wanda bai yi imani ba kafuta ko idan wasu na yadda ta sabon Allah a gari ko a ƙasa sai wasu kuma suka yi shiru suna da halin su yi magana to in azaba ta zo za ta haɗa kowa da kowa ne wacce ko fitnatar ko za ta fi wannan ne rukhasa ji tsoron fitina in ta zo ba ka samun wanda suka ja fitina ba ta haɗa kowa da kowa ne cikin morin ra'ayi da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya amince da abin da wanda ma bai amince ba Allah kai mana gaba kisa don masifar da muka cikin nan wallahi muna zagin gwamnati ne kawai da gaskiya ai mun ji a hadisin baya ko Allah ya ce inni ala lahu ko مالك الملك قلوب الملوك بيده هذا ba shi hadisi ba yace zuciyoyin masu masu mulki yana ida hanwa ne da Allah in kun bi ke sa zuciyar ke tausaya mu in ko sa'a mun kuma in sa fita gallar zamu ko ko roƙe ni ba zan amsa ba to kai kana du'a Allah ka Allah ka an shi da bala'i ya gaci yana kishi yana tiba ma da yana kiba a gaci a cikin yana jiya a kan kujera sai kuma an barka da masiba jama'a mu ji tsoron Allah in kana da halin hana fitila da halin da ka hana na biyu da baki in ka hana da hannun kai a gidan ba kai ne gidan ba kai kai dan gidan ne kawai akwai zuga zuga a gaban ka to kai wa ne wannan abu ba kyau kamar da muke yi gare yanzu eh ka faɗa da baki in mutum ya yarda ya tsira in bai yarda ba kai dai ka tsira gyara kayan ka ne ya zama yawa ya zama sauke mu rawa kai wa'azi shi ma idan matsayinka ya kai kai wa'azi idan matsayinka don wa'azi ma hawa ne wala akwai mutum da kana kallo yana yin abin da ba shi kai magana mu yi wani ita gane ko ka suna a haifuwarka kuke kaza kuke kaza yau sai aka haife ka mara kunya ko haka bane aka kana kallo sai kai shiru domin kai kunda wani ya haifa zai amma idan matsayinka ya kai ka faɗa ka faɗa من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها amma yanzu ma yanzu suka ce wai zaji za a zaje mu a a ba na ji wannan Allah ba zaji yana gani ne yau da Allah wannan wani zaji ne ba mana wani irin zaji da fashi ne ba mana domin shi a rayuwar dan adam ba ya so ka ce mutu abin da yake ba daidai ba ne in za ka ce mutum bar kaza bar kaza to kai ne abokin masifin shi masu abin da zai yanka ce daidai ne ko abokanai kuke da shi abokan haka wanda na koyo zo ɗaya duk abin da ka zo da shi baya ki zai bi ka in wani yare da shi za a je in an samu saɓani tsakanin ka da shi wani shi zai je san da za a yi a amsanta a gyara to za ka ga na koyo zo ɗaya haka ne ko amma a cikin abokanan wanda ya ke faɗa maka gaskiya sai ya ga ranka baya sai to haka mutane suke mutane ba sa son ya cewa abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane shi mutum yana so kullai kawo abu ko haka ne ko ba haka bane kace haka in za ka ce ba haka ba to kada shi ba zaman lafiya to haka wa'azi shi yasa dan gaba ko wani hadisi ina cewa idan malami mai umarni da aiki mai kyau mai hali da mummuna aiki ya ga a garin su kowa na san shi to mahaifi ne baya faɗan gaskiya in da kana cewa kana wa'azi a garin ku kowa na kanka abin nan ka kamar kanka akwai matsala amma za ka faɗa mutane gaskiya to ka shiga matsala wallahi shi mutum bai so ka ce masa kaza ba ce a'a komai ya karo ka ce haka haka haka amma za ka ce ba haka ba to ba za a yi zaman lafiya ina kuke gani yanzu kuma irin yaran masu kiran mawulidin nan zai ga su sun ɗauko ba shi suna ta kashe wasu kuɗi kuma suna cikewa a gaban su amma ma wani masu daga yin kuma suna neman suna a taru in ma ba don Allah ne ke yi abin kuma kuma malaman garin ba su yi rahama a fili ba ka ga mani ina malaman garin nan a yanzu suna cikin talauci ne suna cikin talauci ai abin da za a musu ba kyau mala to Allah ya sa ana ganin rufin rufin a fili a wurin malaman yanzu mutane sai ma da muna yara rai sai dai ka yi sai da yake ba za ka ganci yaro da yake yace muka gaida abin da zai ji ba balle ka ga maganan banza amma sai ga yara samari za ku je ku ɗauko bakon malami daga wani wuri kafin ma a ɗauko su sai an ji an tambaye shi a ga doya da kifi da yayi a kai mishi da kuɗi sannan kuma in zai zo sai an tura masa kuɗin mai ko kuma a tura masa mota shi zai ɗauko su malamin ku da yake wahala da ku a unguwan malamin Qur'ani kun ji karatun Qur'ani a hannunsa kun ji karatun hadisi a hannunsa shi ya koya muku alwala shi ya koya muku sallah idan an muku haihuwa shi zai zo wurin sunaku idan kun yi auren shi zai zo ya gyara duk abin da ya faru an kun mutu shi zai zo wurin jana'iza ya raka a dawo gida ya muku addu'a bakwai a kira ku muku addu'a ba ku yi addu'a arba'in su yi addu'a ba ku da abin zaki sai ku duk ko wanda ma ya kaɗa wannan aiki da zai maka ana ɗaya ne ba awa ɗaya ko awa biyu ya gama ta fi ya taɓa ne ba zai ƙara dawowa inda kake ba ta shekara shekara ma sai kunje kun neme shi ga malamin ku yana yana goma ba zai haɗa ku da shi ba kuma wai ba su a faɗa shi ka yara ka da ni dan faɗa yara ka da ni in ya maka daɗi oho in bai maka ba wannan gaskiya muke gaya muku kaga malami yana anguwa ibu kuɗi wani dubu ɗari uku dubu ɗari biyar suna kashewa just like that ga malamin na fama da abin da zai karya ba shi da shi wannan ya zama don Allah ya zama don Allah kuma aka zo wurin mawar sai ga inda za a je a ajiye malamu an gyara wurin an sa wani irin wuta an sa an malaman da suke wahala da ta kan kuma roba je a ce ko ka wani da ko manyan garin da suke manyan garin da sabai wanda da kuma kwace wurin sai ga kan kuma roba wannan malami ba so kawai awa dai awa biyar da ba don musamman da zai fita gaskiya a garin su sai dai ya yi hakuri amma muna gode wa Allah malaman garin Allah ya rufe asiru in ka koma za ka gan in baka koma ma za ka gan aikin Allah ce kuma Allah ya ce wa man yasiqillah ya ja'allahu makharajan wa yarzuquni min haythu la yahtasib duk wanda ya tsaya wa Allah Allah ya tsaya mishi saka jama'a musulmi mu gyara mu gyara mu gyara inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah kai mana gafara mu je mala
وذكر أن وذكر أن الله تعالى أولى لا يوجد Ana yace an ambata cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi Yusuf من النور عليه الصلاة والسلام wanda shi ne halifan annabin Musa bayan komawa annabin Musa shi ne ya karɓi ragaman annabta shi Yusuf to Allah ya masa wahayi cewa ne جميع ولد عن قوم عن قومك أربعين أربعين Allah ya ce masa ya kai Yusuf zan hallakar da mutum dubu arba'in a cikin jama'anka
من يخيار daga cikin zaɓaɓɓunsu wato wani kenan wani kenan mutum dubu arba'in zan halakar da mu
وستين ألفا من أشرارهم sannan kuma zan halakar da matsiyatan cikin su kuma mutum dubu sittin kaga nawa kenan ga dubu ɗaya dubu arba'in ga dubu sittin kaga dubu ɗari kenan
فقال يا ربي sai annabi musa ya ce ya ubangiji هؤلاء الأشرار to wayan san dubu sittin nan ne mun ni na san shekaru ne a tararai ne ba sa jin ka suna shaye-shaye suna wato aikata abin da ba kyau ka san mu annan fa albarkar manzon Allah ne ba kamar Allah ya aiko manzon Allah ko wanda ya yi zina Allah zai sa a rubuta a goshin sa wani ya yi zina da wani ko a rubuta ko an gidansu gidansu kuma Allah zai faɗa abin da za a miki in ba a yi ba sai Allah ya turo da halaka a halaka kowa da kowa amma mu albarkar manzon Allah sai mutum ya je ya ce ma ya dawo baka san ya je yayi ba Allah ya ya wani ko za ka tuba in ka tuba ya yabe amma ba idan ba da matan mutane ba ne in ka yarda da matan mata ne miji ko ka tuba Allah bai saurare ka ba wannan sai ka je karewa ya biya a wurin mijinta an bayan da ko to amma albarkar manzon Allah Allah mu sai rufa asirin sai zai je sabi Allah a waje kuma da dawo gidan shi lafiya sai dai kuma lokaci lokaci Allah yakan nuna yakan nuna wa'azi sai ga Allah ya sa an kama wani a wurin zulmi sai ne zama wa'azi a wurin saura Allah sa mu gama lafiya to annabi Yusuf ya ce ya Allah ya ubangiji wayannan da mutum sunnin ne mun san a karare ne فما بال الأخيار to menene zai farko wannan suka zama kun da suka yi farko ya Allah قال إنهم لم يردوا
da mu zabi mu لم يغلقوا مثل في illa mali da Allah ce yusaru wannan zababun da kai magana haka ne zababu ne amma ba ku nuna fushi da fushi ba ya an saba mun ya kamata su yi ne saboda damuwa in kana muni kaga ana abin da kake so ka ji abin a zuciya kamar kai akewa haka ake so ka nuna damuwanka
wa atiru wa jalibu suna cin abinci da masu sabona suna sha da da masu sabona wato sun sha kuɗa da su suna nuna kamar sabon nan ba ko yanzu Allah ya kashe cikin wayannan abokan zaman mun nan ya kuke ganin yanayin shigan su kuma da matan su za a zan fita tsarara kawai kaga an sa su ce zan ga cinyar kana kallo ita ma ga alaman cikin nata kana kallo to da akwai musulmin da shi zai da zai ga ina kiyayewa baya da shi cikin wannan hatsaniya da ma wani duka ko shi wannan ba damuwar shi bane da shi za a yi komai in an je ma wurin wurin abubuwan an yi an yi niyya da nama shi ba ruwan shi da wai an yanka ko ba a yanka ba bayan abin labari an ji wani taro ne na masu siyasa sai su masu gayyar suka ce duk wanda musulmi ne ya ce wancan gefe gari musulmi can wanda aka yanka aka aka yi abinci nan kuma na masu cin alade ne da wani sai wani ce a to ai mu da kurka ɗaya ne wallahi sai wurin da aka yi aladu kuma musulmi ne ɗan musulmai ne wata kira ma yana jina kai ka ji kafiri da kansa ya ce maka ya san kai musulmi ne har ya ware ya sa an maka naka da ka ce tun ba haka ba inna lillahi malam hali da muka cikin nan wala sai sai sai addu'a ba an shiga wani hali mun shiga cikin wani hali yanzu manyan mu na da su abinci ma a waje ba za mu zauna in suka shayi din nan sai wahala a zauna a wurin mai shayi sai wahala akwai wanda na sani wallahi ko wurin mai shayi zai aika wasu mai shayi ko a wurin mai shayi sai ne sa a dafa mishi a gida muna kyaman abincin kasuwa to yanzu ba wani ma zai bar gidan ne ya aika zai a so mishi kifi da nama ya bar matan da da miyan kuka shi ne zai zauna Allah kamar da fara mana waje Wato shirin ya nuna alamar ango.
an an goyi baya kenan Eh, in dai har ana barna malamai suka yi so wasu na tsoron kar a zage su to sun hali da bala'i da fushin Allah da fushin mutane yana jama'a wanne ne kuka kiyo da cikin Allah da cikin mutane wanne ne ya fi sauki da mutane ya fi sauki don mutum ba da zai da kai cinka da kanka baya wani ko ya so za ka ci ko da so ma za ka ci haka ne ko ko ya so za ka yi rayuwa ko da so za ka yi rayuwa yanzu misali yawancin jama'a da suke ake mutu a kusan san wani da malamai suke sun sani yanzu ko kuma za a yi mutum bai san yaya malami ya kwana ba a'a wanda su da yake zuwa da shi ruwa ya zuba ne ya zuba amma malaman nan an yi zuba ruwa malaman nan an malaman nan ko na ka wani amma da kai muka da Allah lafiya kalau kowa ya faru mutum ne zai maka ka wuce zuwa wurin Allah don kai kana gaban Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna ko duk mutumin da yake wani yana tsoron zagin mutane shi ba zai faɗi gaskiya ba wallahi wallahi masifa ya same shi haka malamai ko da ku fito ku yi magana yanzu yanda ake yi dinnan siya da ko da ake a garin wannan malamai suka yi shiru ba ga kuma su masifa ba kai da ba sun kai da gidanka iyalanka za a saba wa Allah ko ba ce kai ba za ka yi magana ba akwai wannan na gani ma malami ne zai yi aure ya ce ya tsaya wai sai an yi kira a auren malamin wai a ga ta ta magana wai sai an yi kira a auren da malamin zai yi ka kuma kai ka ce malamin ne ya hana jama'a wa ya hana wannan da ta kunne wa ya hana ba Allah ba ne wai da malamin wasu da shi ke cewa kar a yi kar a yi za ka shi ma sai an yi kajiwansa haka to abin da kuka cikin malar tashin hankali da masifa din nan da talauci da suka gaji nan kin shi wanda kakannin da suka wuce bautan shi kullum muna faɗi da an kana noma kuma irin da zan gara wannan in kiti ya zame ka za ka kama kai ko ka sha kuma na biya tsanan ba komai yanzu ba wane mutum ya sha mana ana shan na na roba nan ma da na leda din nan ma yaya ya kare yanzu ga manyan wannan shekaru da suke da suke suke tafiya din nan wallahi in mun kai za su ba za mu gano ba lokacin su sa cikin lafiya saboda mai lokacin ana bin dokan Allah to yanzu ke ya ta kun da ake aikatawa yanzu ga yara masu wannan makaratun nan ƴaƴan mu ne jikokin mu ne kuma iyayen su na kallo uba na kallon ɗansu ba zai iya hana shi ba a ga mutum yana da ƴaƴa zai kwanta bacci ƴaƴan na gida ba sa gida ba damuwar su ba mu yaran mu haka ne zai ga ɗansu da aboki wani irin yanayin aboki amma ba zai yi magana ba mu yayan mu haka ne in an ganta da aboki sai an bincike kai wurin an girma ya wannan in san ji wanda ya kamata su farko ne su barka da shi in sun ga wanda bai dace ba ne su ce ka gani kar ƙara ganin ka da wannan yaro haka ne kuma ga wani jama'a in ka ba kayan da bai da bai dace ba za su yi ba kuɗi wannan kuɗi saboda kuɗi yana dubu ɗaya sai an bincike ka ina ka samu a wannan kayan suke yanzu kuɗi a ran rubuɗe ba amma lokacin karɓaro karɓar wannan ko titi za ta da ka in ba ka samu kuma a maka duka sai ka faɗi yadda ka samu kuɗin muna ba cika yaya mu yanzu muna ba cika kaga ɗan musulmi ya zo ya gaishe ka in ba in ba gaisuwa ba za ka ga ɗan musulmi ba ne wani ma an ɗanɗanin gare wani ɗan wanka ne amma an ka ganci ba shakalin musulunci a jikin shi ya sa kaya irin na abokan zama ya rane raguwa ma ya koma kare ko na a ga yaro yana tafiya ya yi ado wando ina doro wasu kire zuma Allah kai mana gawara
وروي أبا هريرة amma wannan yaro ya sa hadisi رضي الله تعالى عنه idan Allah ta'ala ya tabbata gare shi عن النبي صلى shi الله عليه kuma وسلم daga manzon Allah jira da hadisin Allah ya tabbata gare shi قال yace مروا بالمعروف و- Kaji.
و- و- و- وإن لم تعل wa sallam ta'alu rubihi in umarni ne ta aiki ko da ku ba za ku aikata ba kun ji jama'a yanzu ba ana azumin rajab ba in ya zo ka kai jama'a ku yi azumin rajab din nan akwai lada ko kai ba za ka yi ba Allah zai baka ladan kai saboda kai kai umarni daga bakin manzon Allah
والهوى عن المنكر وإن وإن لم تنتهوا تنتهوا عنه.
عنه ku yi hani game da mummunan aiki ko da ku ba za ku hannu ba misali wai ma'ana ko da kana jin giya ne to ka hana wasu ko da kai ba za ka hannu ba ko da kana so a yi magana yan mata masu ɗin nan kai ka ce ba kyau ka yi hani ko da kai ba za ka hannu ba to shi yasa ana kuskure ne mutum kana aikata abin da ba kyau ka rinda yi a gaban yayanka ko wani masu yaga zai aiki ɗan ne zai kawo shi kai je ka zo min giya a can ko ka je ka zo min taba to kana molawa a gaban ɗanka za ka hana shi lafada lafada a kan san muna ɗan boko lafada lafada eh yadda uba yake ɗafi ma ka zai zama yanzu misali da Allah da muke karatun nan ba mun kaje mun samu manyan mu suna yi bane inda mun samu suna goge ne ba Jalal ne goge za mu goge ɗan tsakiyar kalima da to duk abin da ka samu manya suna yi kai ma za ka yi to ana so kai ka zama babbar ciki an ce wai inda akwai yanzu mai saruwa na bayan yi zo nan zai sha kuma an saka cewa barewa ba za ta yi ne ba ɗan ta yi ne ba yi da ba ce ba haka iyaye muna da ƙalubale a gaban bi sa ido a kan ƴaƴan sai ɗanka yana yin abin da ba shi ka hana shi ƴarka tana yin abin da ba shi ka hana ta wallahi ma da wani lokaci na fito mun ji a cikin gurbin nan wurin karfe ɗaya da garin na gangaro kuɗa mutum nan zan dafa shi mara algabawa ka samu wata yarinya da wani yaro kaga abin da suke yi ba ba kowa a layi ko biyu raka sai muka taka mulki sai ke yanzu kai idan ka samu ana matsawon ka koyar ka irin wannan abin zai baka daɗi sai ina ne gidan ku sai kai tana rawa kana yanzu uban yarinyar nan ya gode Allah da Allah ya ba ya ya mana Allah godiya duk mutumin kirki je ka kwanta kana bacci yar kana waje ku iyaye mu sa ido akan yayanmu sa ido sun gane ya yi ka sa doka a gidanka rufe kaza kar wanda ta fita me ne mata da wurin in ya zo ku zauna inda kari ne zama kana can suna nan sun yi ran kana kana kana gano su aka ne ko da san wannan haka ake yi in kada mutum arewa ma har abin haka ne zaure ko zauren neman aure za ga zaure ko da gida akwai zaure saboda zance na yaran gidan sai suka yi murna aure in namiji ya zo nan za a zauna a sa musu tabarma kuma ba za ta zo ita kaɗai ba za a gama ta da masu ɗanwanta haka ne ko to yanzu ba sai yarinya ta yi wanka ta tantare ta sa kaya ta matsa jikinta ta zuba turare ta fita ta bi saurayin anguwar ɗakinsa a cikin ɗaki daga shi sai ita to dan Allah bai kake tsammani da kake tsammani ina kake ga kaga wacce ta haru wacce ma ta haru har har mun da ba har mun kula wani ba a wacce ki kuma a tsaya da zuwar kar mu ji kunya cin kunya kuma ya kama da wanda ya zuba da ita yarinyan da uwar yarinyan da uban yarinyan da wanda ya zuba wurin zubarwan in kiyama ta yi bala'i ya same su Allah zai ce su kawo rai duhu a madadin wannan abin da aka ce. Wa in zana mawuƙuda su su'ila in an yi zambin kutila. Balakula su zama jiya, ya Allah ina za su samu rai da kai ki su kawo guda ɗaya. To ɗayan nan manzala ce inda za a ba su su zauna a wuta adadin ƙwayan ƙasa na duniya kowane ƙwayan ƙasa ɗaya shekara ɗaya. za su yi godiya cewa an sassauta musu. To, za ka iyaye mu sa ido a kan ‘ya'ya, duk mutumin da ya sa ido a kan ‘ya'yansa, a zama cikin amma sai ga wani shi kawai haihuwa ike yi. Rukun da sau ‘ya'ya annabi ya ce, ya aure mu hayayyafa, in kiyama ta yi, sai bariya da yawan al'umma, da ‘yan gulmi, da ‘yan makadini. Eh? Allah ba zai fara da yin ba. Sai fariya ne da ƴaƴa na kirki waɗanda suka tafi cikin hanyar kirki. Allah ka saka mu shirayen Allah ka ji kan magabatan mu. Wallahi tallahi da a ce magabatan mu nan wata zai fa a hargabe to da mu haka. Ba mun same su ne a cikin tsaye cikin ibada cikin biyayya ga Allah. Ina kuke gani garin namu ya zama to muna zaune lafiya. amma yanzu mun ɗauko hanyar wargarewa irin abin da yake faruwa yanzu a garinmu nan na gyaran Allah ko ba kai saka fara ba ana kallo ɗan kanin ka yana yin ba daidai ba da maka yi magana ko ɗan wanka ba da maka yi magana haka ne kuma ko ƴar ƴar kanin ka ko ƴar wanka in kai magana kuma ka sama fara wannan bala'i mata ne ba mata matan kani tana zuga shi matan wa tana zuga shi amma sai kuka taso yaro sai ya kama a hannun kanin babansa bai san ba shi ya haife shi ba haka ne ko sai taso a hannun wani baban shi ba bai san ba shi ya haife shi ba a lokacin mata ba su saka baki a cikin lamarin zumuncin gida amma yanzu matanmu matanmu su suke haddasa wani duk bala'in nan in ta samu soko soko so da ta bi shi kai ka zama wawa an an tsari ɗayanka an tuwa ne shi kuma sai ya hau yanzu kuma ita masu fara yan uwanci a kan yaya kuma in ka mutu lalla za ku koma hannun zuwa yi to ka yi masifa da ku ka zo ka mutu kuma kowa ya zai yi yana kallon yayan ba mutum na ya zo ba kun kana raye ka nuna ba su da iko a kan kayanka ka bai zan baka nan ba da ma su yi magana ma ta daga ta bukar hun ta bukar hun ku a kan yaya ko ba ka bane a kan zalunci yanzu da ya zan kura da yaya kanin ka shi zai ba da yarka ko kayan da ko baka yi gaba in ce ya ba ta ba yi wanka shi zai ba da yarka ba ka da bakin magana haka ne ko in ka haihu ma kanin ka ko wanka kuma su da kura kai ma sun ranar kuma ka ji an ce kuma yawo wani amma yanzu bai yiwuwa bai yiwuwa mata sun haihu tsawon lissafi ma mata to idan kina abu da mijinki yana fara da danginsa kina kasa danki ne ai kina kasa danki ne wanda baya nan kina da ta wahala idan kina da ƴaƴan idan baya nan suka ranguma da Allah ba za ku gida amma kin yi wasiƙa da ku kin sa miki ki yayi wasiƙa da su in ya mutu za a mutu da su ba wala ya zo ba ko tsara ya ya ji da kowa ya ko ya zo ta fiya barki dan ki kuma kowa ya ga hannun saboda dai ba a zaman lafiya ku jama'a duk bala'in da duka cikin nan wallahi tallahi mu muka ja wa kanku duk inda manya da suke abin da manya suka tafi suka bari duk wanda da shi zumuntar da manya suka bari kiran zuba mai yanzu da manya wai ana ana yawan angwanci ko ana yawan angwanci ne mai kyau ne ko ba kyau in mutum ya yi aure aka ɗaura aure bayan an zo biki zai biya gai da dangi ko a nan da yawa na ko shi yanzu ka da ɗan nufin yarka ba ka san shi ba nufin yarkar abin yarkanka ba ka san shi ba nufin yarwarka ba ka san shi ba suka wuce gani kwa mata na ga shi nan abubuwa da yawa suka wasa Allah ka saka mu iyayen ko mu tambaye kan mu jama'a tun da shekara arba'in zuwa ƙasa don Allah tarbiyyar da aka mana shi muke yayan mu yanzu na jama'a jama'a da shekara arba'in ne zuwa sama tarbiyyar da aka maka ba shi kake yayan ka sun gani ya waye za a ce zai da matan gida ko yaro zai yi duka ɗakunan gidan ya zai ɗauke da safe ana yi yanzu wannan ba kuma ya kwana gidan ba ko ya kwana gidan ba kuma ta baka isa baka isa an kana neman abu a wurin mahaifin ka zai ya kuma ka zai ga abu ya zama ta sai ka zama tsaya da tsaya sai ya baka amma yanzu ina ka riga ta nuna mishi ni ne uwarka karka yarda da kowa ai kama a gidan ba a sa a ike shi in yi zuwa idan ana magana ko ta taso ta ce an tsare shi in za ka shi nan ya zala ƴaƴa nawa ne kuka fa iyayen fa wani ne ƴaƴa nawa ne kuka fa iyayen suka mutu da yawa da ka iyaye mu yi haƙuri wani wani tsoron gaskiya muke gaya muku yi haƙuri shi gyambo in mutum yana da gyambo ita zai wani tambon ya kofa ya kofa da Allah zai yi gaba ne ko zai baya zai yi gaba ne amma idan ka daure ana sa magani ana wancewa kana jin zafin amma ka daure ka yi haƙuri wadan sai ya kawo baye to ɗaya kamar jambo ne kuma ya ce ɗaya ce ko to bala'i ya same shi dole ka kawo da kai in ya ba daidai ka bari a hukunta shi yan uwanka su hukunci a kan ‘ya'yanka, kai ma kai a kan nasu, amma yanzu ina, naka sai naka, ramin kura. Malamai sun mafi ba kana kallon ɗanka ne wannan ɗanka ne yana yin ba daidai ba ba dama ka yi magana. Yanzu ma ubanci zai taso, idan sashe ka, kasan wahala yaro ran ba yana ce kasar su kuɗi ba ba yana ce kaza kaza kaza ba ku da iyayen nan ba yana kasar kuɗi ba su wani amma haka kuka yi mana irin lokacin kuna muna ƙanana in ku uku ne ko ku biyar ne a gida ba a bari kowa ya zafa ne shi daban ba na a bashi kuɗi ne ko saboda ku so juna idan kuna haɗa kwano a abinci kuna dole za ku kuna son juna ku ko da a anguwa ne ba ma ya'ya ba majalisa a anguwa wannan zai kawo wannan zai kawo za ga an haɗu akwai sun gidan mulko aka ne yanzu ba ya ba ga ma suna can cikin bedroom an mun kaza na ko ɗan yanki biyu na malam cin ƙoshi kuma fito ina mu zore ina kallon ka za ta nima kake ji na cije kayana to da Allah ya za mu ko sunan mu ina kuke ganin wannan zai san wannan wannan zai san wannan wannan baya san wannan amma da uwa mata ta mata mu iyaye tara ake cin abinci in lokacin azumi tara ake buɗe baki wannan zai kawo rashi wannan zai kawo to a nan wanda bai da hali har shi ma zai ce kuɗi kuma da mun samu iyayen mu tsakanin katanga da katanga ana yin gado to don wannan sun yi zafa a kwano a miƙa wa makwabta wannan kuma to yanzu ba ta kai ta kai ko bara biyar to kun yi kuma an hau kanmu ne yau kowa wannan karatun ba wanda ya bari aro al'amur bil ma'ruf
وروي عن ابن مالك an zama da yaro ya ta hadisi رضي الله تعالى عنه da dama da wani tabbata gare shi أن عن النبي صلى الله عليه sai وسلم kuma ya ji daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam أنه قال shi ne ya ce إن من الناس لا ترك yace a cikin mutane akwai wasu mutane da Allah ya zaba مصادق للخير مصادق للشر yawa mabuɗai ne na alkhairi sannan makullai ne na sharri su a rayuwarsu gaba ɗaya alkhairi ne akwai su suna nan wanda Allah ya zaɓa
وإن من الناس لا ترك kuma a cikin mutane in ji manzon Allah ce akwai wasu mutane su kuma masalihu lil sharri wa mazalihu lil khair su kuma mabuɗai ne na sharri makullai ne kuma na alkhairi ko ba alheri a wurin su in ma za a yi tsira a gari ko ake nema ai in kana so a warga da wuri in kana so yanzu nan ka hau na wuri nemuwa ne ka rayuwa ko ya yi muni akwai wanda kuma in ana neman alheri ko ake nema Allah zai ne idan ruhu zukka Allah To, sai mana. Ya mutu wani wani kuɗi? Na'am, na'am, haka ne, wato ba, yawwa.
فطوبى لمن جعل له تعالى مصادر للخير على على يده To, manzo Allah ya ce, aljanna ta yi farin ciki, ma'ana, aljanna tana murna da wanda Allah ya sa shi ba kudin alkhairi ne da kullum sharri. Allah ka samu na cikin su. Ana so ka zama kullum ne ke kullum alheri ba sharri ba. Kar ka zama ake bege bege da kullum wancan kullum wannan. Allah ba ya ce duk mai kullum sharri wata rana kanwa zai dawo. Kanshi zai dawo. Wa makaru sayyi'u. Wala yuhiqu al-makaru sayyi'u illa bi ahlihi. Yawwa, duk mai kullum sharri ka kullum wannan ka yi ma wannan wata rana zai biyo. in za ka aiki sarri kar ka kulle goma wala zai dawo in ka tura sarri ba kar ka yi ba wannan kulle goma zai biyu Allah ya rufe mu da aikata alkhairi Allah mu sa isa mu zama to kuma ko dan alkhairi ne mu kullun sharri wani وويلا
yanzu ko amala ko amala ya akwai su kuma malamai a cikin malamai akwai wanda shi kunan samari gobe da nisa haka ne ko shi da ake neman sharri a ake neman shi yana sa koro na gari ko a kashe ma wani ido ko a haukata wani haka ne ko ko a ma wani kurciya ko a ma tsakanin matarabizi ko a ko a kulla wani sharri shi aikin sa kenan da ke fara yanzu a jiya ne wata jayen kaza kuma Allah ya yarda musu su yi jin kuma bukatar tafiya amma fa Allah na jira kaga ina da kulumbotai iri ce akwai ayan da ake rubutawa da maniyi ma akwai da suke rubutawa da jini akwai da ake rubutawa da fitsari su yi abin kuma Allah ya ba su dacewa ka gane tsoron shi akwai irin su ko wai ba fara da malami ba wai dare wai dare Allah ya tukan ce Allah ya saka wa shehu da alkhairi wallahi wallahi inda shehi ya ba almajiran shi daman irin waɗannan abubuwan da yanzu malaman garin nan da ba zaman lafiya aka samu wani a wata wata ran sha uku hudu uku ko ran shi ido ɗaya ko kuma ran shi ne da wani damuwa saboda za a kashe kashe juna ne ko amma sai suka gyara zuciyoyin almajiran aka wanke zuciyoyi aka tusa su sanin Allah yanzu wannan da a ce sai ya bari an yi wannan abin da tsakanin da kuma da zuwa shi da wannan sai mai jin wannan ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba amma asalin abin da ga wani shi kai malam mamuda ne bawan Allah waliyin Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi ku jama'a mu zama to masu masu kunna alheri ba sharri duk abin da za ka yi a rayuwa kar ka yadda a maka shaida da sharri ka yi kokari a maka shaida da alkhairi yanzu Allah da muke musu addu'a nan me ya ta muke musu addu'a ba ne ni bane inda su koyi su koyi sharri ne wani musu addu'a ba Allah ka ji karo Allah ya gafarta mu
وويلا لمن جعل الله تعالى مقاعد للشر على يديه
Mazama ya ce, azaba ta tabbata ga mutumin da Allah ya sanya mabuɗin sharri a hannunsa. Azaba wani su alƙawari daga bakin manzan Allah ne ba. Ku da ka jama'a musulmi in ba za ka bayar ba kar ka hana. In ba za ka yi ba kar ka ce kar ai. Yanzu misali, sai wani ya kira ka ya ce ni kan sai mala da wannan ina son ka ban shawara ne. Ina so in saya masa sabuwar mota. Ko kuma in ba shi dubu hamsin ne. ya ga wanda gaje san gari amma sai kace mallan sun da sai wata mota ai za ka wani ga su kenan kamar yadda ko mutukan an kira ka shawara ka ba da shawara na alkai kar ka hana kar ka zama toman na inda da kai ne mautabi asiri mutullin ba da zalika zane ne kar ka zama haka ka zama to ne ke sa a yi alkhairi ko ba za a barka ba shi da wani kira wani wani talaka ne gaci ina wahala bai kuta zai kira shi ke ni kowa ne na kira ka mai shawara ne akwai wani mutum ne na gaci ina cikin matsala ina so in ba shi gaban dubu ɗari biyar ne shawaranka ya ce dubu ɗari biyar alaji idan ma na suka ba shi jira ɗari biyu idan kariya yace kana ganin ba shi ɗari biyu ka ba shi ɗari biyu a ranni ya gama ya ce dama shawarar a kan ka ne dama kai nake so in baka amma tun da kace ɗari biyu ne sai ya sa har sai ga ɗari biyu ya ce alaji ai haka ya ce ai an gama kenan ai ya koma ina ya koma kan mutum kira jama'a wurin da aikata alheri jama'a wurin da aikata alkhairi in ka zama to mai kulla alkhairi ƴaƴan kamar su albarkacin ka kana yanzu mu yi ka kiyar jama'a yi ka kiyar mu a lokacin yana yan mu ne yanzu akwai da yawa wanda dan dan mutumin kirki in ya yi rafi da ka amma ka ta albarkacin babanka ko ba ka ba wannan to ka zama mai kulla alkhairi in kana kulla alheri kamar kana noma ciyawa ne kana gyara hanya kana tafiya ƴaƴanka ya fuju sharri kuma kamar kana fusso fusso ka kwalba da ɗaya ne a hanya kana tafiya wa fuju baya ƴaƴanka Allah ka saka mu iya yau ga shi kullum sai mun ce Allah ya ji kan kullum sai mun ce Allah ya musu gaba to mu yi kokari mu ma mu bar abin da mu ma za a ce Allah ya mana gafara dan yana zuwa Allah ya gafarta musu zimala
يعني abin da yake nufi الذين امروا
الذين أمروا بالمعروف
وينهى عن المنكر ma'ana wanda yake umarni da aiki mai kyau kuma yake hali da wani mummuna aiki هو مفاتن للخير هذا هو النعم.
ومعرفة للشر mabukin alkhairi ne sannan makullin sharri ne Allah ka sa wa cikin وهو من المؤمنين kuma in an tafi lahira ya ce a cikin bayin Allah mu'minai كما قال الله تعالى kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض mu'minai maza da mu'minai mata shakin su masoya shaki ne mu'mini duk inda yake da ina faɗa wani mu'mini يأمرون بالمعروف haka ba kullum وينهون عن suna umarni المنكر da aiki mai kyau kuma suna hali da wani mummunan aiki فما الذي يأمر فما الذي يأمر بالمنكر amma mutumin da yake umarni da abin kibra وينهى عن المعروف yana kuma hali da aikata abu mai kyau ba وهو من علامات المنافقين wannan ina da cikin alaman munafiki ba na munafiki ne كما قال الله تعالى kamar yadda Allah ya cikin alqur'ani المؤمن- المنافقون والمنافقات munafikai maza da munafikai mata بعضهم من بعض tashin su daga tashi ne uwan su sai uban su da يأمرون بالمنكر za ka samu وينهون عن kullum المعروف suna umarni da abinci suna hali ga wurin mummuna aiki za a dole aka zo aure ta matsa ta na kuɗi ne da ke nan fata ya umarni da abinci ko za a kawo wata walima ta kashe yan malamai akwai wanda aka hana aka hana aka hana tsiyar ta ce wa wani tsiyar hada hada abin da ke nan da malamai wallahi malam wani tsiyar hada duniya da malamai kenan tana nan wata kila wata ana nan tana jira na san ta wallahi wala ta ce wai iyan haɗa zuriya da malamai kenan ka ji ba ana hana mutum kai sa hannu a wuta wai yana ce wai iyan haɗa ma zuriya da aiki kenan Allah ya mana gafara to to to ne mana la kina ce ma galo
Wata la'anin sadiq wa kai shi ko?
da kuma kyamun fasiki Wata la'anin sadiq da kuma kyama na fasiki la'ani amana dogo-dogo.
ma'ana cinsa sai ga Allah ya sa tsakanin su ba shi
Kaman amara bil ma'ruf duk mutumin da yake umarni da aiki mai kyau wa qad jaza darul mu'min.
to hakika ya zai kafa na ya tsawaro bayan mumini shi yayin da aka samu malamai masu faɗin gaskiya a gari to kuma ya samu ƙarfi haka ne ko sai ga ya yi daɗi da abu ya faru za su yi magana da abu ya faru za su yi magana amma ka ce gari ba masu faɗin gaskiya abu ya ba shi
Wa man la'anin munkari.
wanda kuma ya zama tura yana hali da wurin mummuna aiki ba Argaba an kulli munafiqina.
to shi kuma Allah wato zai zama to kamar turbuza hancin munafiki ma'ana Allah ya turbuza hancinsa to alhamdulillah kaga jama'a musulmi mu zama ko masu jin umarni duk abin da Allah ya ce kai ko kai ka aika domin rayuwarka akwai iyaka za a yi gari mutane dukkan mu nan ba kowa a duniya Allah kai mana gabara Allah kai mana gabara Allah kai mana gabara kafin mu amsa tambaya a addu'a da muka saba na magabatan mu da suka gabata wanda kwanan nan muka rasa su shi malam Bello mai jan baki da malam
wannan yana tambaya ne yace assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya tsara ma- malam lafiya Allah ya tsara wani lafiya baki da na yace malam menene hukuncin mutumin da yake azumi sai ya sallan asuba ko da azhar sai kin isha da magariba ba to ba ya yi sallah cikakke kuma yana azumi Allah ya kiyaye shi ne manzo Allah yake cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'adad yawan da azumi bai da komai cikin azumi sai yunwa da fitowa to ina amfanin batu ba rai yayi bambanci tsakanin musulmi da da kafiri ne sallah idan mutum ya bar sallah ya wuce addinin sa gaba ɗaya ko man taraka ne fa kada da madina ko zaka duk mutumin da yake azumi ya yi sallah ya ki wani sallan wanda ma ya bar azumi domin cikin ruwan banza yake sa da yunwan banza to me amfanin azumin naka ina amfanin azumin sallan ne ya maka sallan ne ya maka ka duba ka kanka ka duba waye ka sallah kawai ka zo ka yi da gare ka kuma wallahi a suna nan da yawa yanzu akwai wa'anda ana sallan a can suna da za a so suna hira ba sa yi isan ma ba sa yi wannan ba wannan banza ba da ka duk mutumin da yake yin azumi amma baya sallah to yana shan yunwan banza ido ruwan banza in ji manzon Allah Allah ya kiyaye
wannan kuma tana tambaya ne ta ce malami da mijina ya kwanta da ni da ƙarfi da rana a watan ramada ya hukuncin azumi na yake to wannan azumin ki ki rike bakin ki dan ne karfi ya miki ba ya da kika iya idan an gama azumi ki biya daya shi kuma sittin ko shi yana jiran shi zai yi na sittin kuma ya zai yana ta kuma sittin shi ya sa manzon Allah jama'a a duniyar jama'ar Allah shi ya sa manzon Allah yake ba a so mai azumi ya ringa zama a cikin mata da rana in kana da iyali da rana ka dan jari sun kai tsawon jari saboda gudun shaitan an bari da ko domin idan ka dan yi shiga tsakani ba kyau shi yasa aka hana mai azumi ta ringa yin ado ko ta ringa zaman banza kin ga kin kwanciyar banza a cikin daji mutunci ya shigo ya ga shi wani kwanciya haka wa gaje kin ga abin da ba ya tsammani ba sai ya kawo haka haka ne ko to idan mutum ya rasa mu iyalinsa ya matsa mata kamar da shugaba ta da mai yanzu nan sai ya matsa mata da karfin iya ya takura ta ya kwanta da ita zai yi ta sunna shi kuma ya zata kuma ta cin ko zai biya ɗayan nan kuma kaga nawa sittin da ɗaya ita kuma ta biya ɗaya amma idan dama za ni ne zani ne dama ita ita ne shi ma suka suka taru suka hawa ne to sai ne na talatin talatin ko nawa kenan shi na ta fito da daya shi ma yake shi na shi haka muna kira ga masu mata da Allah da rana a rika dan jin jiki duk na'am na karɓa kallon wata wata wata hudu kenan ɗari da ashirin ɗari da ashirin da na kuma kuma ka zo na ba ba a dai yau kai gobe ka huta ba za ka ɗauka a jere in ka yi wata uku da talatin ma ɗaya nawa kenan ka yi ɗari da da goma sha tara sai ka ce bari in huta shi man ƙara ba na bayan duk sun rubuce sai ka so daga fari zai hana azumi azumi kai a yi ta addu'a ala sa mu gaba lafiya ala sa mu suna irin mata masu manne wa maza din nan kasan amma ta akwai wata kamar kamar kyanwa kullum aljin miji kullum aljin miji ana gudun shaidan ana gudun shaidan in kuma ba ka da mata ka zo ka dinga wasa da gaban ka kana wasa har mazi ya zo za ka biya tsaya in kuma kai kin kiwa mani ya zuba sai ka biya sittin za a kuma fi da zai ga suka samu ne kama gaban shi ta burgawa har da yawan yi to za ka biya sittin da ɗaya ko kallo da za ka biya da nuna akwai mai sa kallon ka- kallon banza kallon suna da na turawa ɗin nan suna zane ko sai kuma ya sa kuma aji kuma ya ta kallo har da yawan yi sai amfani shi kuma yana kasa ido yana sa ka mutu ba ido ba ki Allah kai wani gafara sai wanne a a ce za ta mana kamar yanzu an ce mutum zai biya sittin a jere na'am idan mace ne ya hau kanta tana cikin biya sai al'ada ya zo mata ya za ta yi za ta bari ita za ta ainihin larura ya shiga in mai da tsarin wata dora ita larura ne wannan da ma namiji da yana haila ne Ah. kai ma da ba da Allah ya kai da kyau ba ka sa wanda ya kawo kama haila ba hanga ne shi nan da aka ce annabi ya dauka ne shi shi ne ya tsinka ya sa a baki ya tauna zai haɗe ya sa ka sa jibril ya rike wuyan shi a haka sai in ya bari ya haɗe za a samu sa cikin mala'iku suna fice gani kowane mutum za a gani da wani ƙuruwa na haka in ya balaga da annabi adamu ya haɗe wannan wannan ganye to da mu ma yanzu duk muna fama eh sa ce ai yau yau ba karatu malam na aida amma sai Allah ya ce mu sai mu dai ita haje to shi yasa mata suke fama da shi eh amma kuma Allah shi ya san da yadda haka
a wannan yana tambaya ne na'am wani ne ne hukunci mutumin da yana azumi kuma yana zuwa buga lantarki to ba kyau ya kai zuwa ya kai ba kyau shi azumi gaba ɗaya ana so kamar komai da Allah ya hana ni shi da malamai suka ce azumi hawa uku ne akwai azumin ammawa da ya kuma yi ne mu kenan akwai azumin tabbatattu akwai azumin manyan azumin ammawa mun ɗauka kawai shi da shi da shi da kai azumi ko al'akalo wa shur shi da ke kai azumin mu ne mu kenan kuma wani ajiyar su kuma a wurin su in kai in kai karya azumin ka ya kari in kai fata azumin ka ya kari in kai jiwa azumin ka ya kari in kai fata ko ka saki ko ka duk wani abu da Allah ya hana azumi ya kari amma su a yankan gaggan shi ne alkanku amma su an kulle masu wannan ko idan su zuciyar su ya kalli wani abu ba Allah ba a wurin su azumin su ya kari ko da za ka yi duk ba sa kallon ka Allah kuke kallo za ka zo kamare shi ba zai kula ka ba in ma ka mara nan sai ce nan bai samu ba dan kari eh suna nan manya ko kuma haka Allah ya yi komai na su sun miƙa wa Allah kul kullun min indillah to Allah ma baka jin ko kenan ko a sai da dawo to malam malam ka wuce dan amma kawai ya rama da Allah Ibrahim malam Ibrahim barka wucin nan Allah wannan da jama'a da ta ce wannan kuma malamin mu da Allah na ba shi da kullum na malam Ibrahim na'am dan kawara Alhaji Mai Maro Alhaji Labara Alhaji Isa Obama na'am Alhaji Umaru Alhaji Sale na'am malam Magawata Baba Awaya na'am Baba Uwa na'am ana neman musu da dawo sai kuma daga ƙarshe kafin malam ya ya musu addu'a na'am wani ya turo da magana ya ce yana so malam ya ja hankalin labarai da suke kiran sallar asalatu saboda wasu suna kira biyar da minti ashirin da wani abu ma kuma wasu ma sa da cin abinci sai an kira asalatu to kai ne azumi na roƙa da ladan ba roƙa da ladan an riga an faɗa a juma'a an ce karfe biyar da minti goma ka yanke cin abinci ba ma sai ya kai da da kwata ko da ashirin ba haka manzo Allah ba da umarni karfe biyar da minti goma annabi ya ce tsakanin kiran as-salatu da yanke kuma ya zama akalla kan ta aya hamsin to aya hamsin kuma minti goma ya isa karanta ko shi sa wasu kan malamai suka ba da fitawar cewa karfe biyar da minti goma ya zama kayan cikin abinci biyar da ashirin kuma a kira sallah an bayan da ko yanzu sun yi kan abincin nan bayan an kira a salati idan an idan muka cikin ruwa ya yi ladar sai ya yi rigima